أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalam sayyid al-mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi kan mu mance yau muna 29 ga watan zulqa'da hijirar manzala sallallahu alaihi wa sallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da tara ga watan bakwai meladiya na da dubu biyu da ishirin da daya in yau an ga wata to wa illa to lissahi dai na nan sati da ya gabata mun tsaya a cikin babi na kan babu في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الاعتبار عليه بالجد من غير تردد كما مكتايا أكان حديثنا تسعين دقوق حديث زبير بن عدي رضي الله عنه bayan mun karanci hadisin Anas da Malik wanda ya da Allah ta ƙara tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ صيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسط أيديهم فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأهجم القوم وقال أبو دجانة أنا آخذه بحقه فأخذه وفلق به هام المشركين akan wannan hadisi muka tsaya kan cewa wannan hadisi an same shi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike takobin shi ranar Uhud yakin Uhud kenan yace man ya aqulu minni hada wane ne zai amshi wannan takobi da gare ni wa basatu aydihum dukkan su suka mika hannuwansu na su karbi takobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu insanin minhum yaqulu kowanne daga cikin su na cewa ana ana ni ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu faman ya akhudhu bi haqqihi wane ne wanda zai karbi wannan takobi da haƙƙin shi fa'ahajamal kaunu sai mutane suka toge suka yaba suka bar kowa ya sabke hannunsu wakala abu dujana abu dujana radiyallahu anhu sai ce ana a kudu bi haƙƙi ce mazala sallallahu alaihi wasallam ni zan karɓi wannan takobi da haƙƙin shi fa aka zahu fa falaka bihi hamal mushriki hamal mushriki ya karɓi wannan takobi yayi ka hudda wuyayen mushrikai qala ismu abi dujana suna abu dujana simak bin kharsha simak dan kharsha ya yi shahara da alkunya shi na daga cikin nau'i na ilimin hadisi man ishtahara bi kunyati wanda ya yi shahara da alkunya shi kamar su misali abu huraira su abu bakar radiyallahu anhu نعم قوله فأهجم القوم أي توقفوا سيدك تايا فلق به أي شق hamal mushrikin ay ru'usum na sai ka tsaga koyi ka kile kawunan mushrikai akan wannan hadisi muka tsaya za mu tashi kamar yadda malam ya ce qala al-mu'allif rahimahullah an zubair bin adi qala أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج وقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلق حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري أنسى من حديث دقا زبير بن عدي ya ce mun zo wa anas dan malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi fa shakauna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj muka kai koken mu ya zuwa gare shi na abin da muke gamuwa da shi a wajen hajjaj na zalunci muka kai ƙaran hajjaj wajen shi wa qala sai anas dan malik ya ce musu isbiru ku yi haƙuri wa innahu la ya'ti zamanu sani cewa babu wani zamani wanda zai zo illa wallazi ba'dahu sharrun min sai face wanda zai zo bayan shi yayi wannan zamani shar kina kodon lokaci cikin matsala ne ake shi zamanin da ya huce to yayi alkhairi ga zamanin da zai zo gaba kuma wannan duk mai hankali iya ga wannan al'amari a rayuwa ta yau da gobe sai wani ɗan ɗaiku wanda za a samu ya sha bambam shi kuma Allah na da hikima wani lokaci ya ga dama ya kawo wata rahma a cikin zamanin da ba a tamanin wannan rahma za ta amma mafi yawanci to abin da ya wuce zamanin da ya wuce ya yi alkhairi ga zamanin da yake zuwa saboda gurɓacewar addini ta cewa mutane sun yi fifita kawunansu da san zuciyarsu game da abin da Allah maɗaukaki da manzo ya yi umar sai zamanto wannan zamani ko da lokaci na kunshe da sharri kullum ana gaba al'amari na lalacewa ana wa addini rukun su kai na kashi قال والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم كوي حقري har sai kun gamu da ubangijinku Allah mai girma saboda kore shakku kasi tamanin magana shi ce ma sai ce sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam wannan magana na ji ta ne daga annabin ku wanda tsira da amince Allah su kara tabbata da shi rawahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال تبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر ذائب ينتظر أو الساعة فساعة أدهى وأمر قال رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda da Allah ta kara tabbata gare shi ya ce lalle manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ya ce badiru bil a'mali sab'an ku yi gaugawa ya zuwa wasu ayyuka na alkhairi gabanin abubuwa guda bakwai sun suke wannan hadisi na karantar da mumine gaugawa akan aikata aiki alkhairi ka a yi sakaci hal tantaziruna illa faqran musiyan kuna sauraron zuwar talauci mugun talauci wanda zai mantar da ku da bautan Allah neman abinci neman wadata ya shigaltar da ku da bauta Allah maɗaukaki kuma ku duba ku ga rayuwar yanzu da sunan neman abinci mutum zai bar sallah ta jirgi da sunan neman abinci zai ci haram ya ci riba da suna neman abinci zai kasa yin sallah a lokaci kafin wannan abin zo ya kamata mutum yawa taitayi kanshi ya bauta wa Allah maɗaukaki auhinan mutsiyan ko kuma kuna sauraron wadata ta zo muku wadatar da za ta sa ku ɗagawa ku kasa hudda haƙƙin Allah maɗaukaki a cikin dukiya ko kuma ku ga kuna iya keta alhurman wannan kuke so ku keta domin galiban idan mutum iya cikin wadata sai ga ya isa ya yi abin da yake so abin da Allah maɗaukaki yake so da wanda baya so da wanda na zalunci ko abin da ya kama da aw maradon mufsidan ko kuma kuna sauraron sai rashin lahiya ta zo wadda za ta lalata muku gaban jiki ku kasa tsayawa da abin da Allah madaukake wa mutum ibadar da kuke yi da ku kasa aw haraman muflidan ko kuma kuna sauraron tsuha ya zo ya riske ku wanda zai hana ku ku aikata abin da kuke so ku aikata aw mautan mujhizan ko kuma kuna sauraron mutuwa ta kwatsam wadda ba zato ba tamani irin mutuwar da ake yi a wannan zamani kuna tare da mutum kwatsam ba cuta ba kuma kawai sai ku ji an ce ya mutu awid dajjal ko kuma kuna sauraron dajjal ne dujal fa sharru ghaibin muntazar sharrun batacce wanda ake sauraron shi ake jiran shi domin dujal tabbat sharri ne wanda zai fitintunu mutane da akidarsu da addininsu suna matsayin musulmi ya maida su kafirai awi sa'a ko kuma kuna sauraron tashin kiyama ne ta zo fasa'atu adaha wa amar alhali tashin kiyama shine mafi abun tsoro da razanarsuwa wa amar kuma ta hidaci dahiya abinda zai dakonka iya nan iya jiranka na wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata na karantar da mu yin gaugawa da aikata alkhairi ayyuka nagari na kwarai gabanin wasu shagulgula wanda za su shagaltar da mutum ya kasa tashi da abinda Allah kuma zo ya umarci shi da shi قال المؤلف رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قال ما قال يوم خيبر an samu wani hadisi a daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace lalle maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya fadi ranar khaybar yakin khaybar kenan la utiyanna hadhihi raya rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wallahi ko kuma tabbat zan ba da wannan tuta ga wani mutum wanda yake san Allah kuma iya san manzo sallallahu alaihi wasallam yaftahu Allahu ala yadayhi wanda Allah madaukake zai ba musulmi nasara a hannun shi قال عمر رضي الله عنه عمر وند يدعى الله تكار تبتا غريشي كي cewa ma ahbabtul imarata illa yau ma'izin ban taɓa ba san in yi shugabanci sai a wannan rana domin mu saurara mu ji abinda mazala sallallahu alaihi wasallam ya zan ba da wannan tuta ga mutumin da an iya san Allah iya san manzo wata ruwaya ta zo yuhibbuhu Allah wa yuhibbuhu rasul shi ma Allah iya san shi kuma manzo iya san shi kuma wanda Allah madaukake zai ba musulmi nasara a hannun shi shi yasa Umar radiyallahu anhu yace bin taba ba fata ko san shugabanci kamar wannan rana domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai shaida ga wannan mutum cewa masoyan Allah ne iya san Allah iya san manzo sallallahu alaihi wasallam fatasawartu laha sai na yi gaugawa na yi san na su wannan shugabanci raja'an an uda'a laha ina kwadayin cewa a kiraye ni saboda wannan wannan shugabanci da za a bata fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliya bin abi talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aika aka kirawo ali don abi talib domin akwai ruwaya da ta zo cewa iya can gehe baya da lahiya idan shi iya ciwo zala sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka aka kirawo shi fa atahu iyaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan tuta wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftaha Allah alayk tahiza baraka tahi kakka waiwayo har sai Allah madaukaki ya ma budi ya ba musulmi nasara fasara ali shay'an ali radiyallahu anhu ya tattaka ya tahi bai yi nisa ba kuma waqafa sai tsaya walam yaltafit bai wawayo ba fasaraha yayi kururuwa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ma za uqatilu nasa abu sa menene zan yaki mutane haka ka duba ka ga fatana da ilimi na Ali radiyallahu anhu aikin shi aka yi da muhimmanci abu mai muhimmanci zai yi yaki to amma akan me zai yaki mutane sai da ya tambaya kuma aka bashi abin da zai yaki mutane akan shi ba yaki bane ba na zalunci ba yaki bane ba na neman dukiya ba yaki bane na mamaye al'umma a'a yaki ne na daukakar da addinin Allah madaukaki qala manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah kai yake su har sai sun tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma su tabbata lalle muhammad ta abdullahi manzo ne na Allah bawa ne na Allah ba ɗa bane na Allah kuma ba Allah bane ba fai za fa'alu zalika idan sun aikata wannan sun haɗu wannan faƙad mana'u minka dima'ahun to tabbat sun kange jininsu daga gare ka ko sun kare ko sun hana jininsu daga gare ka kenan babu zancen ka zuda musu jini da suna yaƙi wa amwalahum sun kare dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai da haƙƙin wannan dukiya shine zakka wa hisabuhum ala Allah sauran al'amura kuma sakamakon sojan Allah ne madaukaki rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi fatasawartu huwa bisin almuhmala fatasawartu kinnan da sin wadda ta zama to ba ta da diya ai wasabtu muta'alli'an mutatalli'an na zabura ina kwadayi cewa ni za a ba wannan tuta qala al-mu'allif rahimahullah babun fil mujahadati babu wanda yake karantar da mu mujahada jajircewa akan ibada da bin tafarkin Allah madaukaki qala Allah ta'ala Allah madaukaki da cewa والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين lalle wanda suka jajirce absa bin tafarkinmu absa bauta Allah maɗaukaki kadai lanahdiyannahum subulana wallahi tabbat zamu shiryar da su tafarkinmu wa inna allaha la ma'al muhsinin kuma tabbat Allah madaukaki na tare da wanda suke kyautatawa a cikin komi wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa'bud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautawa ubangijinka har sai mutuwa ta riske ka sai mutuwa ta zo ma وقال تعالى الله مدوكي كي تشوا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا كأنبتي سنة ubangijinka kuma ka yanke ya zuwa gare shi da ibada yankewa tabattul shine mutum ya dogara da ibada ya dage nace ya jajirce akan bautawa Allah madaukaki ai in qati ilaihi ka yanke al'amura gaba ɗaya ka koma ya zuwa ga Allah madaukaki wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara dukkan wanda ya aiki daidai zarra to gobe kiyama zai ga sakamakon aikin shi wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum da abinda kuka gabatar da kawunan a nan duniya min khairin na alkhairi tajiduhu inda Allah to za ku same shi gobe kiyama wajen Allah madaukaki huwa khairan abinda zai ba ku shine mafi alkhairi wa a'azamu ajran kuma shine mafi girman lada ba kamar duniya bane ba nan kai dan kai aiki a baku gulgudan aikin ka a gobe kiyama ba haka bane Allah zai linka ma linki ba linki wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim dukkan abin da kuka ciyar ko kuma babu wani abin da za ku ci da alkhairi face sai Allah maɗaukaki masani ne da shi ba abin da yake boyuwa ga Allah maɗaukaki wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma mala yace ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa sanannu ne wa amma al ahadith game da hadisai fal awwal hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ina ga lokaci kuma ya yi mamakon muhara karanta wannan hadisi muna iya tsayawa a nan sai dai akwai ɗan faɗakarsuwa yau imam nafi imam nafi ya tunatar da mu a cikin wannan ranaku guda goma na zulhijja wanda za su shigo ko suka shigo sani ce yara ne ku ne wanda suka zamanto masu albarka wanda Allah maɗaukaki na ba da lada linki bilinki ga wanda ya aikata dukkan dangogi na ibada na sai na ce ya dace da mu mu yawaita yawan karanta alkur'ani da salloli da azumi da sadaka da dukkan abin da ya zama kyautatawa ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min amalin صالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام باب wasu aiki na kwarai aiki da mutum da zai nagar na kwarai fiye da yadda zai a cikin wannan ranaku na kwana guda goma na farko na zulhijja sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce hatta jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu eh hajji jihadi ko jihadi bai kai ba ladan aikin da mutum zai a cikin wannan ranaku na guda goma sai kawai mutumin da ya huta domin ɗaukakar da addinin Allah maɗaukaki ya huta da ran shi da duke shi bai komi da ko bai dawo ba da komi aka kashe shi kuma aka duke shi ta zama ganima wannan shine zamanto ya aikata aiki irin wannan wanda ya zamanto ya yi daidai da aikin da mutum zai aikata a cikin wannan ranaku na alkhairi a cikin wannan ranaku guda goma ina iya da kyau mu raya wannan ranaku da dangogi na ibada abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk